Assalamu alaikum jama'a. Yau muna goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar da ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan Mars shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya sake kawo mu inda maulanmu Sheikh Muhammad Abdul Ahad Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar mana da tafsiri cikin littafin bidiyar tafsir na Sheikh Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi a cikin sunan Ibrahim aya ta talatin da biyu a kan hukumar lawar kila.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة شيخ أحضر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر عبدul a ƙara wala ta ƙarabu zina Allah ta baraka wa ta'ala ya hana mu abubuwa guda 25 ana amma cikin 25 ɗin abu guda biyu kawai shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kar mu kusance shi balle ma a aikata shi shi ne cin kudin marayu da kuma zina saboda kudin marayu ka ajiye su shekaru sai sun girma kake ka ba su sai suka girma shekaru sha biyar ishirin ishirin da biyar sannan ka mika masu ya kasance ba abun da ya taba kudin kuma ba su ciwon kai ba wannan abun yana da wahala ko a aitun da babansu ya mutu kuma kudin yana da yawa bari an yi amfani da shi ana kasuwanci a siyo gidaje a yi shago a yi wannan a yi wannan to mun ji shari'a ya yadda in iyaye sun yadda kuma aka yi shawara a kansu amma in an fadi ba ai ba tabbas bane dole bane aini ba in an fadi to kai za ka biya eh zan biya eh wallahi faduwa ake yi to faduwa ake yi to kai ma ka fadi wajen Allah eh ba maganan faduwa ka biya kudin marayu kawai saboda haka ka ajiye kudin wuri sai lokacin da suka girma ya kasance ka karba kudinsu da gidajensu ka ba su wannan ya fi aminci saboda akwai hatsari mai yawa akan kudin marayu saboda mai duk wanda ya ci kudin wani biya za ka yi duk wanda ya ci albashi biya za a yi ko a kama shi ko a musgana masa ya biya duk wanda ya zunubi zai nemo gafara kowane zunubi Allah ya masa banda abu guda daya kudin marayu duk wanda ya ci innama ya kuluna fi butunihim nara duk wanda ya ci kudin marayu ya ci wuta cikin cikinsa ya ci wuta to ka ci wuta ko an yafe maka ko ba yafe maka ka ci wuta to an yafe maka amma ka ci wutan ko to Allah ya kiyaye shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wala ta harabin zina kar ku kasance zina saboda abubuwa wanda yake gaban zina duka bayi da amfani balle ma shi zina da kansa saboda zina yana ba ta dangi eh yana ba ta dangi yanzu nan kawai Allah ya kiyaye malam dan malam malam dama tun yana yaro yana shiga lungu-lungu sai malam ya girma ba uban malam ya mutu kawai aka ce malam yanzu shine shine shugaba shine malam shine liman ya kasance kawai kana limanci cikin masallaci kana tafiya akwai ɗanka ɗanka kasani yana wucewa nan daga tun hanyar yan bushiya ko hanyar ya sun unguwan nan kusa da ruwa unguwan yaro ya fito misali ba unguwan yaro ba misali ne ka akwai hakuri ya fito ya bi nan kana tsalla kana limanci danka ya fito ya bi nan ga koros a jikinsa ya rata ya bi nan ya kalle ka kalle ka tabbatar danka ne ya tafi yana can kai kana limanci nan sallan zai dadi to a kiyaye kana tafiya kawai kaga danka yana can wani unguwa yana can wahala yana can yana shan burkutu kai kuma wata rana ka zama gwamna ko ka zama babban mutum kana da kudi kana nan zaune kawai dan ka yi wuce ka kawai sai ka dauka waya abun nan lema kuna lafiya lafiya lau na ga wane ya wuce yanzu eh shine dan mu ne wanda muka haifa ne da kai to to baka sashi a makaranta ba a to ni ina da kudi ne ka ba shi kudi daga baya in ka tabbatar kana ba shi kudi kana taimakon shi mutane za su gane me yasa kake ba wani yaro kuje wani lungu ba dangin uwa ba dangin uba ko shine uban shi ah suna kama kuwa to sai ka rike ka bashi danka kana kallo yana shan wahala kai kana nan kana jin dadi da sauran 'ya'yanka to wannan jarraba da son sha'awa da yawa zinace zinace shine yake kawo wannan bakin ciki wanda mutum zai kwanta kangarin asibiti zai mutu abun yana cikin zuciyarka Allah ya kiyaye mu kuma dadin minti uku kawai dama shi zina ya fi komai sha'awa e ko matan ba ta da kyau ma shaitan zai kara maka wasu abubuwa saboda ya kara kyau kawai saboda ka aikata kawai amma ba wani daji ai matan ka na cikin gida ai ya fi daji wancan kawatan irin na shaitan kawai Allah ya kiyaye mu hadda mu ma wala taqrabu zina innahu kana fahishatan shi zina mummunan abu ne fahishatan qabihan wasa a sabilan ya yi muni hanya wanda shi na hanyar zina saboda yana yanke dangi da wannan dangi dangin kaza za su wasu a ko'ina a duniya inda ba san su ba su zauna inda bai dace ba ƙala ba'adun salaf akwai wasu cikin manya-manyan malamai sun ce ahziru minar zina a kiyaye zina fa inna fihi sittatu khasalin akwai abubuwa guda uku zina ne yake kawo shi guda shida ne amma uku a duniya ne uku kuma a lahira menene zina yake kawo a nan duniya abu guda uku na farko fafid duniya yadhhabu bi barakati rizqi shi zina yana sa zai cire arziki duk wani arziki wanda Allah ya baka ne Allah ya baka to ba zai albarka ba za a ganci da moto da gidaje da filaye da komai duk ba albarka sai da kaji filin ka can ruwa ya bi wurin ya zama rami da ana sai da shi miliyan 25 yanzu an dawo miliyan 3 saboda ai ya zama rami ba wanda yake bukatansa za ka tashi kana da gidaje masu kyau kudinsu miliyan 150 miliyan 130 ranar da kake bukata za ka sai da shi a ce ai unguwan ma yanzu bai da daraja kuma barayi sun yawa a wurin ai ba a zuwa wannan dai sai dai in kana so miliyan goma sha biyar sai ka fadi kusan miliyan 60 ko miliyan 80 to wannan rashin albarka cikin arziki duku yawa yawan zinace zinace shi yake kawo shi Allah ya kiyaye mu wa yazhabu bi baha'il waji bi baha'ul waji shi zina yana kashe korjinin fiska duk inda kaga mai zinace zinace ba zai samun korjinin fiska ba sai da kaji alhaji wani yana zuwa alhaji wani yana zuwa alhaji wani yana zuwa yana shigowa kawai to ina alhaji a gashi nan a o wannan ne duk inda kaga wannan mafi yawa saboda fiska ya abun nan an sha taba ya yi baki ya yi haka ido ya yi ja kullum yana fidda hawaye fiska ya zama wani iri ba kwarjini ba kamala ba komai yawan ta zina ta zina ce sai ka kawo wannan in ji shehu mubgidan inda musulmina walau kana jamilan za ka kasance musulmai duka ba sa son shi walau kana jamilan ko mutumin nan mutumin kirki na ma za a gan shi wannan mutum ne mai kyau ka gane to za ka same shi kawai mutane ba sa son shi ba sa son su gan shi amma ba za a yi ganewa ba sai wane da wane wane kawai zai iya gane ya kalla ya gane ya yi shiru amma wasu da yawa za su ga alhaji mai fahimci shi wallahi alhaji ai yana da suga ai yana da hawan jini wallahi alhaji ya yi rashin lafiya ya yi rashin lafiya sai yasa ai ta kawo dalilai na wanda sai yasa fuskarsa da kwalgininsa ya lalace irin mu kuma ba alfahari bane ni na san zinace zinace ne yayi mana wa bi sababi wa yusabbibu al-marad shi kuma zinace zinace yana kawo rashin lafiya amma shehu nan kawai ya tsaya ya ce wani sabibul marar ni ma ya kamata kawai in tsaya nan domin tinata zina ce yana assasa ko yana kawo rashin lafiya ai ba sai an yi bayani ba ai kowa ya sani mu je zuwa haza fi duniya wannan a duniya ne kawai wa fil akhirati shiddatul azabi shi madina shi hisabin da Allah zai masa ranar tashi kiyama zai kasance mai tsanani ne eh mai tsanani ne saboda abun kunya ne to wanda Allah tabaraka ta'ala ba zai so ya kawo shaidu ba saboda in wani yana zina sai a ce wani mazinaci ne to dole a ce wani dan wani ka gane ko to ya bi dadi da a ce kai wani mutumin kirki ne waye ya sunan shi sai ake ai sunansa ahmed dan muhammad dan ali ka gane ko iyayensa ma su yi amfani da shi akan alhairin da ya aikata amma wani mai yake yake zina yake ka gane ko ba a so a faɗi sunan babansa eh wani kawai wannan mazina ce waye yake ai malam aro ne kawai malin alo ba uwa ba uba saboda shi uban da uwan ma ba zai ba za su so kai masu wannan ka kara sunayen su cikin sunan su ba saboda aikin ba kyau sai yasa za mu karanta aya a gaba yanzu kamar utiya wa yau na kullu na sun bi imamihim wala ya zuwa hadila a yau ma nadu kullu gunatin bi imami kun gane ko to sai a ce sai ibrahim yace za a kira mana manzo Allah to wannan yace babban alfahari ne wasu malamai suka ce yau ma nadu kullu gunatin bi imami za mu mala'iku za su kira kowa da sunan mamansa ba da sunan babansa ba kun gane ko yawa saboda kun san lahira ba ƙarya. Abdul Ahad, Muhammad Abdul Ahad, ba za a ji Ibrahim ba. Muhammad Abdul Ahad, Fatu Job, Fatimatu Job. Kun san abin da ya sa? Karfa wani abu ya faru ba a sani ba ko an yi lankuso ko an yi wani ha'inci kaza kaza mala'iku su su ce Muhammad Abdul Ahad Salisu Mu'azu cap kowa zai wai ga alahira a shi ba wancan na kaula shi ne uban shi ba la to wannan ake gudu sai a ce muhammad abdul ahad fatijo sidi barham zainabu salisu mu'azu eh ya fi zaman lafiya amma in an ce kowa da sunan ubansa za a kira wasu da sunan ubansu wasu kuma za a tuna musu asiri kuma allah mai son bayansa ne baya son tunan asiri a gaban bayan allah ina fatan kun fahimta yauwa wannan duk sharrin zina ne zina ba kyau Allah ya kiyaye mu a dinga lissafa maka kai Abdul Ahad ya shiga aure ya aure a Gombe ya aure a Bauchi ya aure a Senegal ya aure da eh to sai me ko amma ya shiga zina zina ba a ba kyau a zage ka akan kai yawan aure ya fi an an a zarge ka akan wai kana yawan zina Allah ya kiyaye mu washiddatu ghadabi Allah da kuma tsananin fushin Allah tabaraka ta'ala ba abu ne yake kawo shi sai zina eh saboda za a dauki ayan bayi a nada su sarakuna ayan halal su zauna su zama dogarai ai an cuci mutanen gida za a dauki ayan jahilai a sanya su su zama su ne kan mimbarai suna wa'azi ‘ya'yan halal kuma suna nan karkashin kasa kuma dole saboda mai saboda a yayana ne yayana ne a yayana ne sai yaya ya mutu sannan a dauka kani kanin shi ne dan halal yaya kuma Allah ya tsawaka to wannan duk ba abin da yake kawo shi sai zina Allah ya kiyaye mu wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq na'am wa dukhulun nar da kuma shiga wata ce na uku fushin Allah da shiga wuta da kuma abun nan zai kawo kuma rashin lafiya wala ta furu da sunnati haram Allah ila bil haqq Allah ta ta'ala yace kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe shi sai dai illa bil haqq akan shi ma ya kashe wanda mutu wanda zai kwashi haƙƙinsa wajen wani wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa بالنفس والعين بالعين وال والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح أما فمن تصدق به فهو كفارة له ومن قتل مظلوما دون أركش مي دون هو ko daya cikin danginsa faqad ja'alna li wali sultana Allah tabaraka ta'ala yace ya sanya waliyinsa waliyinsa ko ‘yan uwansa ko danginsa su kasance za su karba mai fansa su wancan wanda ya kashe shi ma a kama shi a kashe shi ko a hukunta shi kai ko a yafe masa in an ce an yafe masa amma yafewan ba zai zama kawai ya ci bulus ba in an yafe masa a yi zai biya zai biya kudin wannan kurkurin biya to mun gode Allah ya saka maka da alheri fala yusrif fil qatl duk wanda aka kashe masa to kar ya tashi ya bi karfi yace kaman yanda aka yi manzon Allah fada wa in aqabtum fa aqibu misli ma aqabtum bi manzon Allah da aka kashe Hamza ranan Badar sai ya rantsa yace ni Muhammad wallahi an kashe mu baba na hamza sai na kashe musu saba'in cikin kulashawa sai Allah ya sauka da ya ji a daya za ka kashe madadin babanka ba an kashe daya maka da ka kashe to tunda manzo Allah aka ana ma to balle ma wani shine Allah yake ishara anan faqad ja'alna li mithlan fala yusrif fil qatl kare wuce gona shi ma da iri cikin kashe kashe a an kashe wani mutum anan kuma wannan abu ba wai zan bayani mai mai yawa a ciki ba amma kowa ya sani an kashe wani mutum kasan yarabawa wani malam bahaushe sai nan kuma a ta da fada a kashe yarabawa su ma ishirin kuma baka san nawa a kashe a can ba nawa kai ma a ta kashewa kawai sai gwamnati ya shiga sana'a dakata to nan can kuma nan kuma an kashe wani bai rabe a can su ma can sai sashi ko fatakon ko lagos ko wani ina su ma su ta kashe hausawa a wurin to wannan shi ne abun da Allah ya hana bai dace ba eh Allah ya kiyaye Allah da duk wanda aka kashe a can ko nan ni dai mu Allah ya sa ba ma cikin masu kashewa kuma wanda aka kashe a can ma duk banza ne ba ka ji labarin an kashe hausawa a can lagos ba za ka zauna a nan kaduna shekara goma ba za ka taba gane wanda aka kashe ba watakila ma can aka haife shi ko yawon banza ya ji ya sha kai aka kashe su sai ne إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم فلا قد جعلنا لولي سلطانا فلا يسعى بالقرب إنه كان منصورا شيما حقيقة الله تبارك وتعالى زيت مكيجي أكن دوك حقين دوان ليكي نيما ولا تقربوا مال اليتيم كربو كسينشي كذين مالايو تويبي يازو كما يند أتكي كرأب كسينشي زنا إلا بالتي هي أحسن hata ya bulawa ashaddahu kar a taba kar a kusanci kudin marayu ba a ce kar a karba ba kar a kusanta ma eh aje akai banki kawai kaga banki da gidanka akwai nisa in ka aje a can shikenan in sun girma sai a ba su kudin nasu hata ya bulawa ashaddahu sai wa'annan marayu sun girma shekara goma sha takwas ko ishirin ko ishirin da biyar ko ma talatin ma saboda hankali hankali ne kowa in yi girma da irin hankali da irin kwakwalwansa wani mai shekara goma sha takwas in ka ba shi kudi na iyayensa kuma abokanai za su jawo shi kawai su je cikin kwana uku a kashe a dawo kuma allah ya kiyaye amma duka kuma yana cikin tarbiyya in iyaye sun ma 'ya'yansu tarbiyya kafin kafin Allah ya dauka ransu wa wafo bil ahdi inna al ahda kana mas'ula Allah tabaraka ta'ala yake kudin marayu ya kamata a cika duk wani alkawali wanda yake kaninka da mutu wanda kuka yi alkawali to ya kamata wannan alkawalin ka tabbatar Allah zai tambaye ka shi ranar tashin kiyama wa wafo kai la idza kiltum Allah tabaraka ta'ala yake mu cika ma'auni mu cika shi eh wa aufu bil ahdi a cika alkawari inna al'ahda kana mas'ula to shi saboda shi alkawali da kuma abun nan me aka ce ma jejeniya kaninka da mutum da kowane irin kawali kai abun tambaya ne ranar tajin kiyama na'am inna al'ahda kana mas'ulan wa aufu kaila idza kaltum in ka je kasuwa sai ga wasu in sun maka auna shinkafa ko gero ko gari ba sun auna ba sun auna har gurin ba yana faruwa sai kaga sun yi dan wani dan bugu haka sai sun jan dan yi haka sama haka sai ya fado kasa abinda ya fado kasa daga rana har zuwa yamma in za su tafi in sun an tara shi sai ya zama kwano biyu ko haram wayo kawai ko a rike abun aidai mai haka a dan yi haka din duk Allah yana kallo mai shaya za ka mai wayo amma ba a ma Allah wayo shi ne wa'an kurkali iza kirtum wa zinu bil qisati mustaqim ko kuma ma'auni ku yi ma'auni mai kyau eh akwai wasu kwano wanda suke auna in za su siya da kwanon da suke auna in za ka siya daban yake wanda in za ka auna maka baka ba su kudi ni ne mai kayan zan auna maka shinkafa sai yin haka sai yin juya in dauko wani kwano in auna maka da shi ka gane ko ka tafi in kuma ni wanda ya taso daga kano daga tudun wadan kano daga daga bici daga abun daga katsina daga ko'ina ya kawo hatsi zai tsayar sai ka waiga ya can sai ka dauka wata kwano wanda ya danfi wannan kadan saboda ai kai za a ba ko a dan dauka a auna da shi to Allah yana gani a kiyaye wailu lil mutaffifina alladhina idza kalu ala an-nas wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun nayi Allah maka albarka Allah yanzuna ulaika annahum mabghuduna li yawmin 'azim su sani ba akwai wani wata rana mai zuwa mai girma wanda yana zuwa Allah zai cika ma kowa abin da aka rage masa in babu kuma sai a dauko laifofinka laifofin wa'incan su labta ma mutum Allah ya kiyaye wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun zalika khairun wannan au ma'auni mai kyau da kuma cika alkawali da rike amana to Allah tabaraka ta'ala ya ce khairun ya li duk wani aiki wanda za zalik wannan shine aiki na alheri wa ahsanu ta'wilan shine kuma wanda zai bada labari mai kyau mai dadi da kuma karshe mai kyau kar ku tsaya akan duk abun da babu da ilimi a kansa duk wani abu wanda baka sani ba to kar ka shiga ciki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm duk wani abu ba wanda baka sani ba manzo sallallahu alaihi ya ce yakfi lil mar'i an yakuna kazzaban an yuhaddithu bi kulli ma sami'a ya isa a ce mutum makare shi ne ya isa shi kawai a samu sa suna makare shi akan duk abun da ya ji kawai ya bada labari mutane sun dauka malam tanimu kaman an tsaya a nan an ji abdul ahad ya faɗi wani labarin na kaula kaza kaza ka je ka faɗa ka je majalisa ka faɗa ka tsaya nan ka je gidan shehu mai riga an sha ruwa an yi tarawih an gama ka je wani labari ka je can ka fada ka je zawiya ka je ka je kasuwa ka je ka fada a kai malam kare ke wallahi ban kariya ba a kun a kunne na naji shehu abdullahi yana tsaye ya fada wai sun dauka wannan ba kariya bane wannan ma kariya ce domin waye ba ka izini ka kwace labari ka kai wani wuri haba wai mutane sun dauka kai kaman ka faɗi magana wanda babu shi shine ƙarya a har wanda ba a baka izini ka faɗa ba in ka faɗa kai ƙarya ku sani sai mana waye saka rashin aiki shine wala taqfu ma laysa laka bi ilmu inna sama shi kunne naji wal basara da kuma ido na gani wal fuada da kuma zuciya kullun dukkan su mas'ulan anhu kana kullu ulaika duk wa'annan abubuwan ran ta ce kiyama Allah zai kira kowa a cikin su ya tambaye shi domin Allah zai kira bawa yace kai kai ƙarya yace a ban ƙarya ba to rana kaza ka ce ka ce kaza da kaza ai shi ya fada ai naji to shi ya baka izini ka kai labarin a fara jayayya da Allah yawman yaftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sai Allah ya ce to baki kai shiru to yanzu ido mai ka taba gani sai ya faɗi kafa ina ka taba taka sai ya faɗi hannu mai ka taba yi sai ya faɗi kunne mai ka taba ji duk sai ya faɗi kuma bawa yana ji ba abun da zai yi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha Allah ya kiyaye Allah ya sade mu bi wa can wanda muke bi mu bi ta baya kawai kofar alfarma mu je mu shiga kar mu tsaya wanda lissafe lissafe Allah ya kiyaye kullu ulai kana annu mas'ula wala tamshi bil ardi marahan kar kai tafiya a bayan kasa kana girman kai kana canja tafiya ka taka nan ka taka wannan ka jara babban riga ka yi wannan ka jara hula ko ka kawo shi nan nan ba in wajen 'yan mata ne ya yi kyau in mace ta dauka dan kwali ta dawo da shi nan kusan sunanta ka taba ka da tsaya a gane ko eh kawai in ya kawo ta nan kawai ka kiyaye watakila ko na biyu baka bada kudin shefe ne ba kai ma ka sani in an dawo da shi nan kuma zai ga zaman lafiya ake tafiyan da mutum zai yi wanda Allah baya so na girman kai da kuma alfahari irin in na 'yan mata ne a cikin gida inda ya kamata to wannan a wurin su kwalli ya ce yana tafiya amma namiji abu guda biyu ne ko ya zama mai alfahari ne mai takaburi ne ko ya zama dan daudu mai mana to in ya zama takaburi yake ma Allah baya so in ya zama dan daudu ma Allah ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi inda aka same shi kawai inda aka same dan daudu in an same shi inda yake aikatan daudu ma'ana namiji da namiji ko mace da mace lesbian aka ce ko duk manzala ya ce in an same su wurin a kashe su a wurin kawai a ba sai an kashe wajen alkali ba ko dai kai astaghfirullah ban san abin da constitution na gida abin da ya fada ba kuna jin abu eh in kauye na kashe in cikin gari na kira police abun ya yawa saboda suna da kungiya masu karfi a duniya akwai mutane cikin senegal kaulaha zuwa dakar sun kai mutum tara wanda aka kashe akan accident irin wayannan bara wannan dan daudu guda daya aka kashe dan daudu ya mutu ba kashe shi aka yi ba mutuwa ya yi aka je aka binne shi cikin makabartan inda maman shehu ibrahim yake a nan launin ya san mutanen unguwa suka zo cikin dare suka tona shi suka watsar da shi bakin titi polis suka dauka suka je suka sa su cikin laida aka rufe aka kai shi dakar wani wuri aka binne shi kasan wannan dan daudu nan sanda shugaban kasar senegal ya kira kwamishina polis na kaulaha sanda gwamna ya fito mataimakin gwamna ya fito za a ce gwamna ferefe su ferefe brigade gendarmerie chef de l'armée duk kowa da kowa aka fito aka yi hayaniya aka je cikin unguwan aka kama mutum fiye da tamanin da wani abu aka fito cikin kawala kusan kwana uku duk wanda ya fito yana yawo a kama shi saboda me an kashe dan daudu yana da iyaye sauran musulmi kuma su banza ne ba su da iyaye an kashe mutum tara gwamna ma ba fito ba saboda ka kai kuma in ka ji an yi karatu a ce a kashe dan daudu ka bi hankali ba yi wallahi suna da iyaye kai kuma waye iyayenka a dai bi hankali kaulaha ko ina mutane suna guje-guje polis yana bin mutane ana dukan mutane saboda wai an birni dan daudu an tona shi dan daudu ya yi daraja yanzu a duniya shi musulmi kuma ordinary to ya kiyaye kullu wala kana anhu mas'ulan wala tamshi bil ardi marahan innaka lan takhriq al ard komin alfaharinka da kibriyayinka ba za ka iya goge wayannan duwatsu ba ko kasan da kake tafiya kana tafiya kai sai ga kasa ya tsage a ko ko ya bude saboda karfin tafiyanka ko girmanka a baka isa ba hatta tablughu akhiruha bi kibarika ba za ka iya taka daga nan ka tafi har inda kasa ya kare ba in ma za ka alfahari kana tafiya a bayan bayan kasa kana alfahari in ka tashi ka fara tafiya ya kamata kai ka tafi kawai har inda kasa ya kare saboda ka nuna ma kasa ka gare shi amma ka taka dan kadan ka tsaya ai baka je ko ina ba ka shiga ba kawai ga fili ga mai doke ai hawa tafiya na alfahari guda daya cikin musulunci shine aka yarda da shi sau daya kuma ranar da aka yi yakin hunayin ko bazar ne aka gama aka kashe kafirai da yawa eh aka yi musu jina-jina suka kwanta wasu aka kama su aka daure su wani sahabi manzo Allah kawai sai ya rataya takobi anan ya rataya daya ya rike wani takobi ya samu su manzo Allah suna zaune anan kawai sai ya biyo ta wurin su yana haka manzo Allah ce kai wannan ba wani bane ce eh ni ne irin wannan tafiya wanda Allah baya so yace eh dadi nake ji saboda an kashe munafikai da kafirai manzo Allah ce eh ba damuwa wannan kam irin wannan tafiya saboda an kashe munafikai da kafirai babu laifi a ciki ka ci gaba da tafiya amma daga yau kar ka saki murna ce amma kai yawa har a zo a saba walan tablagha aljibala tulan komin isanka da komin girman kanka ba za ka taba fi duwatsu sawo ba eh su ma sun fi kaso kuma sun fi karfe duk mai girman kai in ya tashi na yi ya kamata kawai ya ce ya fi duwatsu sau in kuma ya fi duwatsu tsawo baya mai auren shi ya zama mutumin banza da muna nan ba muna son juna muna abin nan ba da za mu tashi da safe kawai sai mu ga wani mutum guntu kamar haka kamar wannan guntu a kasa in kafin kalle shi ma sai kai haka wa zai kalle shi babu in mun tashi da safe kai sai mu ga wani yayi tsawo kamar duwatsu kafin ka kalle shi sai kai haka ka haka zin za a ji daɗin shi to shi ma sauran haka ka tsaya kawai tare da tsawonka ya zama irin na mutane wannan ma misali ne a zahirance a batini ma ba ya kamata ka ga kamar kaji mutane ba ko a batini ne ka kasance da kai da sauran halitta kawai Allah yana nan ya boye waliyansa cikin jama'ansa ba ka san wane na cikin su ba eh saboda haka ka girma kowa domin ka hadu da wani Allah ka kyauta masa ka samu rabauta duniya da lahira Allah ya samu dace kullu zalika wayannan girman kai da da shiga abin da ba ruwanka da maganganu ta kuma da daga bi ilmin da kuma dinga magana da surutu akan abubuwan da baka sani ba kamar wani malami wanda zai dauko wani kalima wanda shi Ahmad Tijani ya fada ko Shehu Ibrahim ko wani cikin ma'arifa wani magana babba sai kaga wani malamin yayi mimbari ya tara almajiransa ya komai wai zai yi magana akan wannan kalimar ina yake cikin hadisi ina yake cikin cikin alkur'ani ai wannan ai kafirci ne kaza kaza baka san menene wannan maganan ba to shi ma yana cikin wala tafu ma laysa laka bi ilmi min husni islam al mar'i tarfuhu ma la yani shi kuma mai fadi magana wanda bai isa ba babban magana har ya zama magana cikin maganganun mutane jama'a shi ma manzalar musayam su ya ce a shaddu min zina ya fi ma zina duk wanda ya dauki maganganun ma'arifa da maganganun malamai na masu nauyi kai zai cikin jama'a kana fada saboda wai ka sani to malamai suka ce gara ma da ka kwantar da yarinya a gaban jama'a tsarara kai da ita kuna zina gaban jama'a ya fi shi Allah ya kiyaye yanzu kuma wannan shine aikin almajirai shehunan su berayen shehunai musamman na Kaduna da kewaye da sauransu wanda ba su kai komai ba suna son su dinga kawo wa'annan maganganun da shehu shehu da shehu su dinga watsawa domin almajiransu su dauka ai su sun shan shehu ai shehu shine komai ta ina mun yadda shehu shine komai amma wallahi tallahi inda ba za ka yi bayani ya ya zama komai din har a fahimta kai dan banza ne mun yadda shehu shine komai amma ka tsaya kai bayani har jama'a su gamsu shehu shine komai in ba za ka iya ba da kai da dan iska ba ba maraba ai komai dai ne a gashi da kaftani da wando da riga har da hula ya ce komai dai ne to ya cire wandon ya zama tsarara mana a bakin fili zai yi a kama kalla ai wannan tuna asiri oh shi ne kake tona mashewa asiri Allah ya isa ku ci amin yawa in ba ku ci amin ba zan daga kaman kuna goyon bayan a yawa ta gode وما منا إلا له مقام معلوم كل ذلك كان سيئة عند ربك مقبقر يا كفن شيء ممون أبوني وجم أبوني جنك مكروها وندا ممون أبوني وندا الله بايا سو ذلك بما أوحى
ولا تجعل مع الله إلها فتسلم في جهنم ملوما ملوما zalika daga waƙada rabbuka Allah ta buzo ila iyawu zalika kasan ayoyi aya nawa ne ya kai uku hudu ko ya fi hudu ko kasan yana da yawa ko to shi yasa alkur'ani larabci ana tare Allah ya ce zalika man ra'a minkum munkara falyughayyiruhu fa in lam yastati' فإن لم يستطع وذلك سألك وهنو نعود حديثي نأكا وانا نيجيريا malaman najeriya wani mutumin banza mahaukaci shirman mai dolo mutumin banza wai ai kafin shehu ya zo ma ai iyaye mu sun san komai sun karanta komai ba abin da shehu ya kawo mana sai ma'arifa to sai ma'arifa ko to mu je duk wanda ya faɗi wannan magana irin wannan munafiki ne shehu ya bi iyayen kaza abin da ya sa iyayenku su ne suka ce shehu ya fi mu duk wanda zai tsaya ya ce ai shehu bai kawo mana komai ba to muna fiki ne to wani mutum ne ya tafi senegal ya dade a can kwanaki sai ya dawo da in mutu ya tafi senegal ya dawo marmarin sake su malam tijjani usman su zangon bare bare su malam atiku su gibrima su waye wani ya dawo yake kira mana shi sai ya dawo to kaje kaula ya shehu ta biya lau ka gan shi na gan shi shi ma ka ba shi hannu dai kawo hannu ka Allahu akbar Allahu akbar ka ga da shehu alhamdulillah to da zaman ka a wurin wajen shehu ya kai kwana nawa ya kai wata uku haka to me kaji cikin majalisin shehu wanda zaka kawo mana tsaraba mu ma mu amfana eh to abun yana da yawa amma dai zan iya tuna wani hadisi wanda shehu ya fassara a gabana akan man ra'a min gumbun karan falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adabu al-iman to yawa ya shehu ya fassara to shehu ya ce wa zalika adabu al-iman ana nufin zuciya a ana nufin hannu taghyir bil qalbi a canja abu munkari da zuciya ba shine mutane suka dauka sai arabul imani ba shehu yace a a wa zalika taghyir bil yadi ka canja abu da hannu abun yayi tsanani ba ya ce da shi a zuciya ba ya ce da shi da hannu ha da da da harshe aka dawo ya gagara har za a canja shi da hannu duk lokacin da har an tashi har abinda ya zama mummuna cikin musulunci ko addini ba ko al'ada ba iya cire shi sai da hannu to adabul imani ya shigo eh ai da da imani mai karfi ne to ban ce bil qalbi ba harshe ma a malam da Allah wannan abun fa ba kai ku daina ba harshe ya magana ba sai a daina in har za a canja shi da hannu kai rike ki rike in ja ai doke doke adabul imani raunin imani ya shigo malam bala ta fahimta yanzu Allah maka albarka suka ce la ila kai mu wa zalika adabul imani mun dauka shine zuciya a ce adabul imani shine ana so a canja abun da hannu ka san waye waye nan shehu atiku shehu ibrahim abul fatih shehu tijani zangon bari-bari yan mota wa'in nan malaman fa su suka samu fahimta wannan hadisin kacal a lokacin su akan harshen shi ibrahim ya ka dawo kace ma'arifa kawai ya fi su Allah ya isa eh in ma ya in ma ya manta wadda bai manta ba mutanen sarga sun ce son to farko wai amsa baya tsani to za ka sa biya ya yi tsani ko waina waina ma inda wainan boci ne ko na talatin ma ba zai canja ba kun gane ko to ka ajiye fura ya yi tsani ka ajiye duk abin da ka ajiye ya yi tsani amma amsa baya tsani to amsan tun da aka fade ta a can tudun wada ban samu na amsa ba sai yau din yau ne Allah ya ba da izini izinin Allah da manzonsa in amsa to ga amsan shi ne wannan Allah ya muku albarka saboda ka duk inda aka taba mu karfe saurin wannan karfe saurin ramawa a ranar ramawa yana nan zuwa kuma zai fi rana mai armushi mai kyau mai daɗi Allah ya jara zuciyar kai da kai na shi Ibrahim bai fi ka komai ba amma babanka kan ba haka yace ba zalika mimma auha rabbuka zalika daga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu har zuwa nan kan kullu zalika kana sayyatan inda rabbika mafruhan zalika mimma auha ilayka rabbuka akwai abubuwa na umurni cikin shari'a musulunci guda ha 25 shine zalika zalika wa in can 25 mimma auha ilayka rabbuka yana cikin wanda ubangiji ka ta Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ya yi maka wahayi da shi domin ka taimaka hadisin Allah da shi minar hikima cikin hikima hikimominsa wala taj'al ma Allah ilahan akhar kar ku sanya ma Allah tabaraka wa ta'ala abokan tarayya tare da shi shi kadai ne eh fatulqa fi jahannama duk wanda ya haka ya yayi ma Allah abokan tarayya to tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah zan jefa cikin jahannama maluman ya zama abun zargi madhuran matrudan korarre Allah ya kai afa asbabu أفأسكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنكم تقولون قولا عظيما وإذا أخذ cikin zuriyanku ‘ya'ya mata sai ku ce ai na Allah ne e mu mutane ‘ya'yan maza su ne ‘ya'yanmu amma duk inda kaga ‘ya'yan mata ‘ya'yan wanda ya sun fito daga Allah ne da maza da mata duka na Allah ne me yasa kuka zaba kuka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma mata mata ne wanda suke cikin harran Allah innakum lataquluna qawlan azima Allah tabaraka ta'ala yace hakika kuna maganganu maganganu wanda yafi karfin bakin maganganu masu girma masu hatari shi a mace ma to sai me a mace nawa ne suka dawo suka taimaka iyayensu maza ai bai da iyaka sannan a mace manzala sassan ya ce duk wanda ya yi aure sabo farkon haihuwa kawai sai ga an haifa maka a'a wani amace to ka tabbatar Allah zai albarkace wannan zuriyar da wannan gidan inda amace ne eh karka bi maganar abokan ka mai aka haifa mace ha oh na farko mace na biyu ba mace ha to na uku ba mace in yana dan jin kunyanka sai ya dare ya tafi dariya munafinci da jahilci in kuma baya jin nauyin kai sai ah kai ayan ka duk mata to waye zai taimake ka oh waye zai taimake ka ai rabbul alamin Allah Allah wanda ya halice ka sai zai taimake ka mace kuma ya taimake ka eh saboda saboda manzo sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya tafi waje zai dawo gida ya rike laida akwai lemu ko ayaba ko tsarawa na gida kana ce salamu alaikum gida alhaji shehu mai riga to ka ka fara kira a'a mata ka ba su tsaraban ka raba musu sannan ka ba mana in ji manzala abinda Allah ya sa ya faɗi haka ko me dalili to in an faɗi ta yau ba zai kare ba amma da insha Allah gobe za mu dan taba kadan a cikin insha Allah a'a mata to ai masu albarka ne in ba ka san haihuwan mata to kai ina za ka samu abin da za ka aura kullum kana son ka canja mata kai aure kuma ba ka son haifa maka ai ba ka da hankali ne kawai mace mai sunan mace babu kamar fatima su binta rasulullah wanda ita ce shugaban matan duniya da lahira gaba daya an sani ko ba a sani ba an yadda ko ba a yadda ba babu kaman khadijatu bintu khuwailid mamanta babu kaman maryama bintu imrana an maman annabi isa babu kaman asiyatu bintu muzahim matan fir'auna kun gane ko to irin wayannan mata to babu mata irin babu kaman hawawu matan annabi adam dukansu to wa'annan mata ba mata ba ne mazaje ne me dalilin ka abdul ahad dalili na amma dai mai بنت عمران الذي أحسن فرجها فنبغنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله بيجي من القانتات با yana nan tare da maza mata ne amma masu matsayin mata kai barin gaya maka akwai wata mata a gidan malam na kaulaha shehu barhama sunanta saida maryam abinda ta aikata zamanin shehu ibrahim har yanzu ta bar duniya shekara biyar ko shida wanda yi har university ta gina da college da makarantar alkur'ani wanda suka haddace alkur'ani da hannunta ba su haddace alkur'ani hannun kowanne shehu ibrahim abun da ya gina makarantar allo makarantar alkur'ani da makarantar wannan wannan ake karatu ilimi da shi duk ayan shaibiran sun hadu sun tabbatar aikin wannan sai da maryam ya yi ba wani namiji cikin yayin shi wanda ya aikata irin wannan aiki ko ba a san mata da ba da irin wa'annan ba eh sayyada ai akwai sayyada na kwarai akwai sayyada kuma na banza na yar tamili kasan yar tamili matan jangal goda baka san shi ba ko daga kai ba nube ne saboda ka mata ba abu na yi ba ne abubuwa ne wanda Allah ya yake girma su a nan duniya da kuma gobe lahira innakum taqulun qawlan azim duk wanda yake malaiku ayan Allah ne mata to ya fadi magana mai girma wanda yake kafin bakin shi almudi Allah yake yi wala qasar rahna Allah tabaraka ta'ala yace mun bayyana komai cikin wannan alkurani ba abun da muka bari duk wani abu wanda dan adam yake nema a rayuwarsa a nan duniya da kuma gobe lahira duk Allah ya bayyana cikin alkurani sai dai in baka hado da wanda zai iya fassara maka yadda za ka fahimta ba amma ma farafna bil kitabin shay ba wani abu wanda Allah ya bari cikin wannan littafin nasa wanda yake cikin alkurani sai mu tsaya nan zuwa gobe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما غلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق ذي المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين